وسبق حال ما بهرك جر وقد أهو ولا أملأه فقد ورد ولا تجد حالا من الولاة لا إلا إذا ارتجى المداف أملا أو كان جزاء ماله أجيفا أو مثل جزئه فلا تجيفا والحال إن ينسب فيه صرفا والحال إن ينسب بحال صرفا أو بصفة أشبهت المصرفة فجائزا تقديمه كمسرعا جارا من ومخلصا زيد بعض وعامل منها عن الفعل لا ظروفه مؤخرا لن يعمل تلك ليس وقعنا ونذر نحو سعيد مستقرا فيها جنة وسبق حال ما بحرف جر نعم malamai kirki نعم sabaka halin نعم.
bayan hali hali ma bi harbin jirra نعم halin abin da yake kuma an jarrace shi ne da harbin da harbin jirra wato mana a duk inda shi sahibul hali yake da yanzu ko eh zai iya zuwa cewa sahibul hali din nan marfu'i ne shi ko mansubi ne shi ko kuma majruri ne da harbin jirra sai daga cikin waɗannan abubuwan zai zama tun da ma dai an ci da ya zo ma'arifa ya dama an faɗa wannan shi zai zai zuwa na kira kamar yadda muka faɗa zuwa da wanda ya yi. idan akwai wa ake da ya zama faɗa ko ya zama ya zama ta hadisi da ilaba ko kuma a sifa ce da hadisi da ilaba ko kuma makamancin waɗannan ai duk mun faɗa a baya ko to waɗannan abubuwan ya zama da cewa shi sahibul hali ya zama da cewa marfuɗi ne shi ko sahibul hali ya zama marfuɗi ne shi to babu laifi wannan ya halatta shi hali ya iya zuwa ya tsaye shi an gane ko an misali ka ce ja a zaidu ne zahikan zai zaidu ya zo hana sau ne zahikan to ka iya cewa ja a lahikan zaidu ya zama halin ya riga yi shi marku gida ka'ida haka na idan ya zama cewa mursidi ne ba misali kamar cewa kai larabtu dindan mujarradatan matsala na da shi hindu halar sana ce ta mujarratan tana sarki to ka iya cewa larabci mujarratan hinda ka iya har shi ma na zuba ne kaga nan hindu ita ce sarrafa hala ai can kuma zai da shi ne sarrafa hali to a ce hali ya zai gabace su halin sana ce suna rafa'a ko suna nasba wannan babu amma malaman sun ki idan dai majruri ne shi da harfin jarra ai masa jarra ai masa jarra ne da harfin jarra to malaman sun ki ya zama da cewa ya zo ya riga yi wannan kamar misali da suka ce marartu da hindin jalisatan to ka ce marartu jalisatan da hindin kaga da hindin haƙi ne su kike da ibrahim ko to kaga ka zo da hali a ƙarshe to ka canja shi zai rigaye ka ya rigaye ha ya rigaye shi sai ibrahim to wannan shi ne malamai suka suka ce wannan ka ce marartu da hindin kenan ai marartu jalisatan da hindin wannan in dai majruri ne shi ne za a ce san a hali ma bi harfin sirra rijayar har abu malaman sun ce rijayar halin abin da ya zama an jaranci shi da harfi wani ciki wannan ولا ولا أمره amma shi ne ta je ke yi ba zan hana wannan ba فقد ورد wani ya zo zuwa wajen zuzuwa an samu da za su ka hana su ce abin ya zo kan ma kama iya har wani ake sa gare shi shi sa wani shi ko yake a shi ta na mutum da ya riga ya zo ciki in kana bordel ma ya haimana sadiya ilayya habiban inna hala habibi a gaba da haimana da sadiyar din nan na hali ne daga lamiri wanda aka jarrafi shi da ila shi ne wannan ya ɗan an gane ko alaji in ta na barjin ma ya haimana sadiyar ya ce layya habiba inna hala kaga haimana sadiyar ya riga wannan ilayya da da kuma jiri kaga ya dinna ya mujuru ya ce da ila ko amma ga shi kuma haimana sadiyar sun yi masa wannan kake tunda yana zuwa wannan ba wani mana ne يعني ولا تجد حالا من المجازي kada ka halatta hali minar mudaji na daga wanda yake mudaji na mu
إلا إذا أردت كان متاف sai ka mudaji na mu ya zama mulabi ilai kenan to kada ka halatta wani hali ya zo daga mulabi ilai illa idan ka tallan mulabu amala sai dai idan mulabu zai hukunta hayi wato ma'ana idan hali ya zo sai ya zama da cewa halin nan sai aka fuskanci cewa ya zo ne halin nan daga mulabi ilai to kada ka zo da shi ya zama da cewa halin nan ya koma wa mulafi ilayhi ne har sai dai idan abin da ka raba shi mulafi ilayhi shine mulafi kenan ya zama zai iya yin aiki kiran kamar yadda aiki ne kamar yadda shi ne an gane ko amma yadda fi'ili zai yi aiki yanzu kan misali irin in idan sunan fa'ili ya zo ko sunan mafuli in ya zo ba yana yin aiki akan abin da yake gaban sa ba da haka yana yin aiki kenan kamar yadda aiki fi'ili yake yin aiki kenan idan dai haka ne kaga ya zama da cewa ya tara ma'ana abubuwan duk da ma'anar fi'ili za ta iya fi'ili zai iya zuwa a ma'anarcinsa za ka ji aiki to haka sunan fa'ili shi ma shi ma idan ya zo za ka ji magana aiki ne ake magana ko sannan har ila yau fi'ili yana karɓar tani sannan har ila yau fi'ili yana karɓar tajmiya yana karɓar jami ko yana karɓar ne tajmiya an kana magana duk kaga waɗannan abubuwan fi'ili yana karɓar to tunda yana yin shi ma idan ya zama ita ma an zo da wani abu wanda ya zama yana yin aiki kamar yadda fi'ilin da yake yin aiki ya halatta idan dai kai ya mulabi ilai mulabin kai ya zama yana yin aiki kamar yadda shi yake aiki to mulabi ilai ya sa ya halatta ka iya zo masa da hali ya halatta ka iya zo amma kace ilai marji hukum jami'a ilai marji hukum jami'a kaga yanzu jami'a din nan hali ne daga kum shi ko mulabi ilai marji'u shine mulabi to yanzu marji'u ai mazari ne mazari kuma ai zai yin aiki kamar yadda shi yake yin aiki ko tunda shi mazari zai yin aiki kamar yadda shi zai yin aiki to ya halatta yanzu jami'a din nan ka iya kawo shi ka ce hali ne na kum ya halatta ka yi amma in dai ba haka ba to jami'a din nan ba dama ka kawo shi ka ce hali ne sai ka kawo ka ce mata ko kuka ne goma kamar kuma amma dai ba zai taba zuwa hali ba dole ba dama ya zuwa ba misali kace hada larabun yindin mujarradata haka larabun ai sunan fa'idi inda kuma ta zama ita ce munafiki mujarrar ita nan ai ba ai ai ba suka ba hali ne na na larabin ba hali ne na na mujarrar zan na gindi ko to shi ne aka ce ya halatta ka zo da hali na shi munafiki ne yin nan shine gindi din ya halatta ka zo mata da hali amma idan wanda yake rabuwa da shi shine munafiki da larabin din nan zai iya aiki kamar yadda yake kamar yadda larabin nan kana zai iya aiki daidai yake da duk abinda ake abinda shi zai yi zai karban tafi na zai iya karban jan'i zai iya karban tani zai yi ko karban tafi irin wannan abu kuma a ma'anarsa za ka bi shi ma aiki ta zai kamar da shi zai ba ya halittar ma ta mutane zuwa maka irin wannan abu. Au kana juzu a malahu ko kuma ya kasance juzu'i ne na malahu udifa abin da aka raba shi zuwa gare shi ya zama da cewa shi mulabin nan juzu'i ne na mulabin dai idan ka dube shi shi ma ya halatta ka iya zuwa na shi zo masa shi ma da halatta halatta mata kamar misali kake wala za ana ma fi su zuri kun min jillu iwana haka iwana din nan yanzu menene ki kare ne ki na su zuri kun kun din nan da aka faɗa su zuri kun ko to ai su zuru yanzu ba ba a ne na kun ba a kirji ai ba a jini zuwa annan mutanen ko idan dai aka zo aka samu mulaba sai zama mulafi din ba ali ne na mulafi ilai an gane ko jiz'i ne na mulafi ilai to kaga akwai mulaba da haka zuwa ba lalle ka zama wannan ba shi ne a cikin manawa ake bakarar yanzu sun cewa idan a kaddara kaga wannan abin jirgi ne na wannan za a kaddara lami in kuma wannan ne za a kaddara jirgi ne da sauransu amma ka ce gulamu zaidin ka gulamu zaidin ai abin ne ne ko amma kuma ba shi zai ne aka aka samu guda mutum da mutum ko yaron ka ne ko zai iya mallakar ba duk da mallakar ka ne za ka ji ka ce gulamun ne da sai ka kaddara lami ko amma idan ya zama saubu hazin ne tufafi ne aka yi shi daga zaben masa haka sai ka ce saubu mai hazin domin saubu ai ba ali ne daga cikin hazin dama shi munafi ai kana ji ne irin wannan amma dai ya zama ba ali ne daga cikin ba'alin mulabi ilai ko kuma ya zama ba ba'ali bane amma mallaka zai iya mallaka mallakar zane ne sai ka ce to abin da za a kawo mulabi ilai nan jara saboda ka hajar nan a cikin azumi ba abin da muka magana cewa da yanzu zai iya yi mallaka ne zai ka ce to gulamu zai din nan azara nabin gulamu ne zai din ka haka mai wannan lamun ba shine yau mulabi ilai jara kuma ila mu ko kuma wannan ne wanda yake zai iya ba'ali ne daga wasu wannan kamar ka ce haka sai kullin sai ku haddin wannan kan saka ne aka yi daga bakin karfi to ba za ka ce ka kaddara zai yi ce min za ka an shekun ne min hadisi min hadisi min hadisi ne a gane irin wannan khilafa yake magana idan dai yana cewa shi mulafi ba a nuna da cikin mulafi ne ya halatta ka iya zo masa da hari a gaba eh shi ne abin da ke nuna kaga wanda ran abin zurkum din gillin iwana to ka iya cewa iwana din nan yanzu ya zama hali ne shi na kundin nan saboda mai zama zuduru ba a ne na kuma jirgi ne na kuma
hawa misala jirgi shi ko kuma a a ba jirgin sa bane amma ya zama misalin jirgin sa ne
salata shi ba don haka ne duk wannan kada kawai ka kasa ka yi a gane haba ka kada ka kasa ko kamar duk ka yi ma'ana ka iya yin abin da ke yi kenan shi ma misali yanzu kamar misali inda ka zo abin da ake cewa abu ya zama jirgi ne na ka ya zama ya yi kama da jirgi misalin jirgin ka ne ya zama da cewa ko da shi munafin baya nan za ka iya wadata da munafin idan ya kawai ka bar shi ba tare da shi munafin ba kamar misali inda yake faɗa yake cewa sun ma'awa ina ilaika a nufta bi millata ibrahim hanifa to hanifa din nan an ga hali daga ibrahim amma yanzu ko da ba kawo millata ibrahim ba ko da ba ka ce millata ba ai ibrahim ai an kawar da millata da ba addinin annabi ibrahim to ai ko da ba kawo ba haka ce haka ce shi ibrahim dan kawai ai ba wani kanka sai aka doyo cewa wai addinin da ake ne shi a kan kanka ma idan aka ce ka bi ai ba sai an ce ka ba addinin sa ko to kaga shi kenan zai iya ka wadaci da mulaji da mulaji ne kawai akan mulaji ce ba ka bukata ma mulaji in zama da qur'ani ba ka iya cewa a rika bi ibrahim hanifa ka ba da qur'ani ba kun ga dama ma ka ga dama ka iya faɗa haka amma jin qur'ani shi dole ne zo haka dole ka fahimta ba yawa shi da a garin wajen kaga ya zama ba jirgi bane amma kuma kusan ya yi ne kusan jirgi ne shi ma ya riga ya iya zuwa ka zo masa da da hali a irin wannan abu wal halu kaga hali in yin sabbi filin idan aka yi masa nasuba na'am na surfa ku zama filin wanda yake ana sarrafa shi aw sifatin ko kuma sifa ce asba hatul musarrafa wanda ta yi kama da kuɗi wanda ake masa tafiye na'am fajaizin ka gade mu ya halatta ka iya gaba ta shi wannan hali ka iya gaba ta shi shi ne baka misali yace kan musari an zara gido ko mu hulikan zaidin da wanda ne kamar wannan lafin wani girin ne musawwas ne maka shi mu hulikan zaidin da adin shi ne misali na filin surrifa kalkuna a gane hali ne da filin surrifa shi kuma musari an zara gido shi kuma shi ne komawa a wajen batun asibitin sarrafa هذا علم لكم ونجر يسوش إيه وغير مرتب يكون إيه kaga duk irin waɗannan kowane da su idan ka duba misali yanzu da a ai fili ne wanda yake mutare yana da raba wannan za ka iya kawo fili mu zare da ayi da ko ko udu kawo fili amran shi kawo fili ne mutare idan dai fili ya zama da cewa shi hali din nan da ya zo ya zama mai sirri ne da wani fi'ili wanda fi'ilin kuma ya zama surriba ne ana sarrafa shi in haka ne ya halatta ka iya gabata shi akan wannan fi'ilin ka iya gabata shi shi fi'ilin ka gabata shi akan sahibul hali ka iya gabata shi ne yake muhulikan zaidin da kaga da a zaidin ne muhulikan zaidin ya yi addu'a hala kai ne muhulikan yana da shi da Allah to saka ne cewa da a illan fi'ili ne mutu sare ya halatta yanzu ka iya kawo muhulikan gabata shi amma da ba dan da a fi'ili ne mutu sarrafi ba to ba dama mu wuri ne gaba dole fi'ili ne ka zo da shi a ƙarshe ba dama ka zo da shi amma misali yanzu idan ka zo da fi'ili ta akili wanda ba ya sarrafa ko kuma af'al tafsiri da ke ita kuma wacce ke ta yi kama da fi'ili biyar mutu sarrafi misali fi'ili ta akili kace ma a hasana zaida ma a hasana zaida sahika mamakin abin da ya zo ta zaidu hala sau da hidayata lokacin yana dariya to ba dama yanzu ka ce dayatar ma a hasana mai da da ma a hasana nan ile ne biyar mutu sarai ba ya sarar ba dama a kawo shi ka ce ma a hasana jirta a cikin kuma kawo shi da mulari yanzu ko shi da yawon da kuma kawo an gane ko to shi ne domin kuma kamar yadda muka faɗa a cikin wajen amince fi'ili wanda yake yana da ma'anar irin fi'ili sannan kuma ila iya yana karɓar tarihi yana karɓar tafiya yana karɓar jami ko an ci muka magana a kan baya to a nan wajen idan ka duba ma a sana a ba zai karɓi daga cikin wannan ba zai karɓi tarihi ba ba zai karɓi tafiya ba wanda tana jami a gane ko to shi sa sai zama fi mun gaba musu talaka to shi sa idan ka zo da shi to ba dama yanzu ka ci za ka gaba ta hali dole ka ci haka na idan ya zama cewa sifa ce ta ba amma sifa ta yi kama da wanda yake fi'ilin mutasarrifi dama kama da fi'ilin mutasarrifi ai shine kamar yadda muka faɗa ne ya zama ka tara ma'anar fi'ili sannan kuma ina yana karɓar tarihi yana karɓar tasiri yana karɓar jini shi ne waɗannan abubuwa to yanzu misali yanzu za rahilu rahilu sun nan ai suka ce ko amma ta yi kama da fi'ili domin sunan fa'ili ne sun fa'ili kamar da muka gabata amma zai iya karɓar tasiri zai iya karɓar jini ko kuma har ila yau zai karɓar tasiri ta ne ka kasa cewa ta haka a shi kenan ya yi kama da jini da sarrafa tunda haka ne shi ma idan ka zo da ya halatta ta iya gabata hali ya zo a jiki shi yake musula'an ga rahilu yanzu da sifan nan rahilu din ta zama ba sifa ce wacce ta yi kama da jiki ba shi ma ba da ma kama amma sifa wadda ba ta yi kama da jiki ba ita ce kamar af'al tafsir da masala idan ka zo da shi ta ce zaidin zahidan a hasana min amrin ba dama ka faɗa domin ta zo idan ka ce zaidin a hasana min amrin zahidan domin a hasanan nan a fara tafsir ba dama kuma yanzu shi ba mutu sarrafi ba ne tun da haka ne ba dama ka ce za ka ce zayakan nan ka ce zaidan zayakan a hasanan min amrin ba dama ka hausa in gane ko shi ne abin da yake zama wa aminu domin na ma'anar fi'ili amili wanda ya tara ma'ana ta fi'ili la hurufa la hurufa wa harf la hurufa amma bai tara harafin sa ba bai tara harufa irin na fi'ili an gane ko ina shi ya tara ma'anar fi'ili za ka ji shi ma'anarsa ma'anarsa ya zo ne kamar ma'anar fi'ili za ka iya fassara shi kamar tawili a ma'anar fi'ili an misali yanzu ka zo da bangaren tashbihi matsala kamar ka ce ka anna zai dun asadin matsala ka ce zai dun zaki to ai kamar ka ce a shibau ina samanta zaidin ne da asadin da zaki to ai yanzu ka anna ina aiki kamar ta tsaya ne a matsayin fi'ili a ma'anar shi amma idan aka duba harafin ta aika Allah ba dai take da kamar yadda harafi yake ko yadda harfin harafi da yake ai ba kamar haka take ba kamar yadda zulaika wata ke zuwa dan zamani dan guri sun kai kace misali ne da zaidin misali a karin ko makamantu wannan ina ma dai zaidin yaki kaga ya kamar kace ataman ataman na ne ko kana yin guri cewa zaid zaid zaki kaga shi ma fili ne a ma'anance amma ba harafin da bane ta ai ne kama da harafin sa ba ko shi yake magana da cewa idan ka zo da shi wanda ya tara da ma'ana amili to wanda ya tara ma'anar shi amma la wuruku bai tara harafi ma'ana irin ta harafi ba sham lan ya amal ko a irin lan ya amala in haka ne ba za ka zo da shi shi hali ya zama da cewa yana jikin ba ba za ka zo da hali ai ba za ka zo da shi shi wannan din yana jikin ba shi wannan amilin ba za ka zo da shi yana jikin ba an gane ko sai dai ka zo da shi ya gabata ba dama yanzu ka zo ka ce misali kamar ka ce tilka hindun mujarradatan matsala tilka hindun mujarradatan ba dama ka ce mujarradatan tilka hindun ya zama tilka din wannan amili ke nan wanda yake ya dace da ma'ana amma ya dace da harami ba ba ya zuwa ƙarshe ba shi ne mu'aharar nan yi ala laika haka na misali laika laika zaidan amiran ahuka to amiran nan kaga yanzu hali ne daga sai dun ba dama ka ce ka tafi kin kashi sai kawo sai ka kanka kawo shi ba ba yi ba wa ka anna ko kuma ka anna zaidan rakiba asadu ka anna zaidan asadu ne sai ka ce rakiba ko to ka zo da shi kuma ka ce ka anna zaidan rakiba asadu na'am na'am wana dara na hau wana dara na hau sa'idun mustaqirran eh wana dara amma kuma idan misali ya zo sai zama da cewa jari ne da majeruri ko kuma zarafi ne to wannan yana iya zuwa amma a matsayin naji shine abin da yake fara wannan da ya maka ayyadin nan ya hada maka haddin cikin gaba daya ko zarafi ne ko tamanni ne ko tajiri ne ko jari da majeruri ne ko ismul isharati ne asma'ul isharati ne ko wanne da gaske a cikin maganar ta farko a zo da shi yana wa jirkishi nan yi amala wannan ba zai aiki a gane? amma sai ya ce ya zo yana zarafi ko ya zo yana jari da majaluni wannan ya zo amma a matsayin nadi kamar sa'idun ko sakirun fi hajar a sakiru sa'idun ne fi hajar kaga hajar ai jari da majaluni ne ala kawai yi musu sakirran amma in kika kawo musu sakirran din ka gaba ta akan fi hajar wannan ya zo amma a matsayin ne ya zo a matsayin nadi wani hawan dillahi gaba ɗaya ba alhamdulillah